وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إلا أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الإخوة أقدم لكم هذه الخطبة الوجيزة في زجر عن اجتناب التشاؤم والتطير لأنهما يؤديان إلى الشرك والشرك يوجب خسارة الأبدية أيها الناس اتقوا الله تعالى وألقوا أعمالكم به وتوكلوا عليه وارجوا صوابه وخافوا إقابه قال عز وجل فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون من الناس من يتشاعم بالأشخاص أو قبيلة أو أزمان أو يظن ويظن أنه يصيبه منها شر لذاتها لا بقضاء الله وقدره وهذا هو الطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها شرك لأن المتطير والمتشاءم يعتقد أن ما يصيبه من المكاره إنما هو من شعوم المخلوق من زمان أو مكان أو شخص أو قبيلة فيكره, فيكره ذلك الشخص أو الزمان أو المكان وينفر منه ظنا منه أنه يجلب له الشر وينسي أو يتجاهل أن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره وبسبب ذنبه كما ذكر الله عن أمم الكافرة أنهم تطيروا بمن هو مصدر الخير من الأنبياء والمؤمنين قال الله تعالى عن قوم فرعون وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وكذلك ثمود تطيروا بنبيهم صالح عليه السلام قالوا أطيرنا بك وبمن معك وكذلك مشركو الأرض تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله عنها وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك فرد الله على هؤلاء بأن ما يصيبهم من العقوبات والمكاره إنما هو بقضاء الله وقدره وبسبب ذنوبهم قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وهذا من انتكاس فطرهم حيث اعتقدوا الشر بمن هو مصدر الخير والصلاح عباد الله وهذا الاعتقاد الجاهلي لا يزال في بعض الناس إلى اليوم فمنهم من يتشاعم بالسفر ومنهم من يتشاعم ببعض الأيام كيوم الأربعاء أو يوم السبت أو يوم الأحد أو غيره من الأيام ولا يتزوجون ولا يرتهلون ولا يسافرون في هذه الأيام يعتقدون أو يظنون أن الزواج فيها لا يوافق لا يوافق كما كان أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر شوال فلا يتزوجون فيه وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد فتزوج عائشة رضي الله عنها في شوال وتزوج أم سلمة رضي الله عنها في شوال أيها الإخوة اعلموا أن الشر أن الخير والشر والنعم والمصائب كلها بقضاء الله وقدره قل كل من عند الله وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار وما يصيب العباد من شرور والعقوبات فإن الله قدره عليهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ليس للمخلوق يد في تقديره وإيجاده قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف راه الترمذي عباد الله فالشؤون في الحقيقة هو معصية الله تعالى فالمعاصي والذنوب تسقط الله عز وجل وإذا سقط الله على عبده شكى في الدنيا والآخرة كما أن الطاعات ترضي الله سبحانه وإذا رضي الله عن عبده سعد في الدنيا والآخرة والعاصي مشؤوم على نفسه وعلى غيره لا يؤمن أن ينزل عليه عذاب فيؤم الناس خصوصا من من لم ينكر عليه عمله فالبعد عنه متعين وكذلك أماكن المعاصي يتعين البعد عنها والحرب منها خشية نزول العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مر على ديار ثمود بالهجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم فاحذروا الذنوب عباد الله فإنها مشؤومة وعقوبتها عليمة والأماكن والبكاء في الأصل طاهرة نقية ولكن الذنوب العباد تدنسها وتفسدها بشؤومها والأزمنة وأوقات للعمل الخير ولكن العبد تدنسها بفعل الشر كما قيل كما قيل نعيب الزمان زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا فاتقوا الله عباد الله وأمروا بيوتكم وأوقاتكم بطاعة الله وألقوا قلوبكم بالله خوفا ورجاء ومحبة ولوموا أنفسكم واعلموا أن ما أصابكم مما تكرهون إنما هو بسبب ذنوبكم لا شؤم الزمان والمكان وإنما هو بسوء عمل الإنسان ومن تشاءم بشهر من الشهور أو يوم من الأيام أو ساعة من الساعات أو شخص من الأشخاص أو قبيلة من القبائل فإنه يسب الله تعالى ويؤذيه كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي الرواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر وما يجري في الدهر من خير أو شر وهو بإرادة الله الخير تفضلا من الله والشر بسبب ذنوبكم ومعاصيكم ina farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah wanda mulkin samai da kasa duka na gare shi lalle godiya a duniya da lahira na gare shi shine mai hikima kuma mai ba da labari ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah shi kaɗai yake bayi da abokin tarayya mulki nasa ne godiya nasa ne shi mai iko ne akan dukan komai ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne mai albishir da kuma gargadi kuma fitila ne mai ba da haske tsira da aminci su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wayanda suka bi bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama amma bayan haka ko sani mafi gasken magana shine magana Allah mafi alherin shari'a shine shari'an annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mafi sharrin al'amura su ne bidi'o'i ku sani kowace bidi'a ɓata ce kuma kowace ɓata makomar ta wuta. Ya ku ’yan uwa, ina gabatar muku da wannan takaitacciyar huluba game da nisantar wato camfi da shi'umci, saboda yana haifar yana kai mutum zuwa ga shirka, ita shirka kuma tana haifar mutum hasara na har abada. Ya ku mutane, ku ji tsoron Allah maɗaukaki. ku rataye dukkan al'amuranku ga Allah, ku dogara a gare shi, ku yi kwaɗayin ladansa ku yi kuma tsoron azabansa. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa, ku nemi arziki a wurin Allah kuma ku bautata masa kuma ku gode masa domin makoma na gare shi ne. Akwai daga cikin mutane wanda suke camfan da ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutane ko wata kabila ko wani zamani ya, ko wani rana daga cikin ranaku yana zaton cewa abin da yake samunsa na sharri daga wannan abin da yake camfa ne ba wai da ainihin hukuncin da, da, da hukuncin Allah da kuma kaddaransa ba wannan canfi ita ce wanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi hani a kai wani ya ba da labari cewa yana daga cikin shirka saboda shi mai canfi da mai shi'umci yana kudura cewa ko yana kudura cewa abin da ya same shi na mummunan abu iyakan dai daga ainihin wato shi'umcin wanda yake camfani na abin halitta na daga zamani wanda yake camfan zamani sai ce ai daga lokaci kaza ba za a yi abu kaza ba saboda akwai sharri ko na daga wuri daga cikin wurare ko kuma na daga wani mutum daga cikin mutane ko wata kabila daga cikin kabilu yana kyaman wannan wannan mutum ko yana kyaman wannan zamani ko wannan wuri yana gudunsa yana zaton cewa yana jawo masa shirri ya manta ko kuma ya jahilci cewa abin da ya same shi iyakan dai ya same shi ne da hukuncin Allah da kuma kaddaransa kuma saboda sababin zunubansa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata akan ka al'umman kafirai da suka gabata cewa su suna camfan wato wanda su ne maɓuɓɓugan alheri na daga cikin annabawa da kuma muminai. Allah maɗaukakin sarki ya faɗi game da mutanen fir'auna cewa in wata in wani mummunan abu ya same su sai su camfi annabi Musa da wanda suke wa tare da su wato in wani mummunan abu ya same su sai su ce ai annabi Musa ne da mutanen suka jawo shi hakan nan idan a hakan nan samudawa sun canfi annabinsu annabi sale aminci Allah su bata gare shi suka ce mu muna canfanka da waɗanda suke tare da kai hakan nan mushirkan larabawa sun canfi annabi Muhammad tsira da amincin Allah su bata gare shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a kansa yake cewa idan wani kyakkyawan abu ya same su sai su ce ai wannan daga wurin Allah ne wato in mai abu mai kyau ya shafe su sai su ce daga wurin Allah ne idan wani mummunan abu ya shafe su sai su ce to wannan fa daga wurinka ne Muhammadu sai Allah ya musu raddi akan wannan yana cewa abin da ya same su na ukuba da munanan abubuwa iyakan dai wannan da hukuncin Allah ne da kuma kaddarawansa kuma saboda sababin zunubansu Allah ya ce ka ce musu duk kan wa'annan abu guda biyu da mai kyau da maras kyau daga wurin Allah ne Allah ya ce me ya sami wa'annan mutane ba su fahimtar magana abin da ya same ka mai kyau daga wurin Allah ne abin da ya same ka maras kyau to daga karan kanka ne kai ka jawo wannan yana daga cikin tauyewan kwakwalwansu yayin da suke riya sharri ga mutanen da wanda su ne maɓuɓɓugan alheri da kuma da kuma kawo gyara a bayan ƙasa ya ku bayan Allah wannan irin akida na jahiliya ba ta gushe ba a sashen waɗansu mutane har zuwa yau ɗin nan akwai daga cikin mutane wanda suke camfan watan safa akwai daga cikinsu wanda suke camfan waɗansu kwanaki kamar ranar laraba ko ranar asabar ko ranar lahadi ko wani daga cikin ranaku ba su ainihin yin tafiye-tafiye wannan kwanaki ba sa tafiye-tafiye ba sa yin aure a cikin wayannan kwanaki suna riya cewa aure a wannan lokaci babu dacewa wato babu albarka a ciki ko tafiya a wannan lokaci babu alheri a ciki ko a wayannan ranaku babu alheri a ciki kamar yadda a jahiliya suke ainihin camfan wato watan shawwal ba sa yin aure a cikin wannan wata hakika manzon Allah ya ɓata wannan al'ada tsira da minci Allah su bata gare shi da wannan mummuna akida a yayin da ya aure Aisha idan Allah shi tabbata gare ta a watan Shawwal ya aure Ummu Salma idan Allah shi tabbata gare ta a watan Shawwal don ya rusa wannan mummuna akida na jahiliya ya ku ƴan uwa ku sani lallai alkhairi da sharri da ni'ima da musibu dukkansu da hukuncin Allah ne da kuma kaddarawansu. Allah ce ka gaya musu duk wannan kullun min indillahi dukkansu daga wurin Allah ne. Shi Allah shi ne wanda yake halittan abin da ya ga dama yake zaben kuma abin da ya ga dama. Abin da ya same ku, ya ku bayan Allah daga sharri da kuma ukuba, ku sani cewa Allah shi ne ya kaddara shi a kanku, da sababin zunubanku. da kuma ayyukanku na sabo. Allah maɗaukaki ya ce, abin da ya same ku na musiba, saboda abin da hannayenku ta aikata ne. Shi abin halitta bai da hannu a cikin kaddara ikon Allah da kuma cikin samar da wani abu daga cikin halittun Allah. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ka sani cewa da al'umma za su taru a kansu amfanar da kai da wani abu ba za su yi amfanar da kai ba sai da abin da Allah ya riga ya rubuta wato za ka samu idan da za su taru a kansu cutar da kai da wani abu ba za su yi cutar da kai ba sai da abin da Allah ya riga ya rubuta a gare ka an ɗaga alkalami kuma takardu sun riga sun bushe tuntuni Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta da abin da za ka samu da abin da za ka rasa saboda haka ranaku da watanni da wasu kabilu da wasu mutane ba su da tasiri wajen amfanar da mutum ko kawo cuta wa mutum ya ko bayan Allah shi camfi a hakika ne ko mummunan abu a hakika ne shi ne sabon Allah wanda yake jawo mako bala'i a hakika ne shi ne sabon Allah wanda yake jawo muku abinda zai cutar da ku a hakikani shine zunubanku saboda shi zunubi yana husata Allah mai girma da ɗaukaka idan kuma Allah ya yi fushi da bawa to wannan bawa ya yi hasara duniya da lahira kama kamar yadda ayyuka na ɗa'a su suke jawo yardan Allah idan Allah ya yarda da bawa to lallai bawan nan ya rabauta duniya da lahira su ayyuka na sabo lallai sharri ne ga mai aikata shi kuma ga waninsa ba a amincewa da cewa zai azaba zai iya saukowa a kansa ya game sauran mutane musamman ma a keɓe waɗanda ba su yi inkarin mai aikata wannan sabo akan wannan aikinsa na sabo ba don haka ya ko ‘yan uwa nisanta ya zamanto wajibi nisantan masu aikata sabo ya zamanto wajibi hakan na nisantan wuraren da ake sabon Allah ya zamanto wajibi gudu daga wajen da ake sabon Allah saboda tsoron saukowan azaba ya zamanto wajibi kamar yadda Allah madauka kamar yadda annabi zira da amincin Allah sabata gare shi ya ce wa sabansa yayin da suka zo wuce wato gidajen samudawa a garin hijiri ya ce kada ku shiga wannan garin ba sai dai wa'annan garin wa'annan mutane da aka azabta su ba sai dai sai ku kasance kuna masu kuka saboda tsoron kada abin da ya same su ya shafe ku ku ji tsoron zunubai ya ku bayan Allah domin zunubai suna jawo ukuba. da kuma azaba mai radadi wurare da kuma ranaku da watanni a asali abubuwa ne wurare ne abubuwa ne lokuta ne da wurare suna da tsarki tsarkakakku ne amma zunuban bayi su suke ƙazanta shi su ɓata wa'annan wuraren ko lokutan da ainihin ayyukansu na sabon amma zamani ko lokaci domin yin aiki ne na alkhairi sai dai bawa ya kazance ta da aikata shirri kamar yadda ake cewa muna aibanta wato zamaninmu alhali aibi na cikinmu zamaninmu ba da wani aibu fa sai dai mu ne masu aibi ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku raya gidajenku da lokutanku da yin ɗa'a wa Allah, ku rataya al'amuranku, ku mai da zukatanku, ku rataya shi ku yi riko da Allah, kuna masu tsoron Allah kuma kuna masu kwaɗayin rahamansa kuma kuna masu son Allah maɗaukaki. Ku zargi kawunanku kuma ku sani cewa abin da ya same ku na abubuwan ki na munanan al'amura iyakar ne saboda zunubanku ne su ba wai saboda wani zamani ko wani lokaci ko wani kabila daga cikin kabilu ba wurare in iyakan dai saboda mummunan aikin wato ɗan adam ne wanda ya camfi wani wata daga cikin watanni ko wani rana daga cikin ranaku ko wani lokaci daga cikin lokuta ya ce shi ba zai aikin kaza ba a cikin wannan wata ko ba zai tafiya ko ba zai aure ba saboda yana ganin sharri zai iya samunsa ko ba zai kaura daga wannan garin zuwa wannan gari ba kamar yadda ‘yan uwan fulani suke yi akwai ranakun da duk yadda kai da ba fulata ne ba zai kaura ranan ba akwai ranakun da duk yadda kai ba zai fidda saniya a cikin garkensa wannan ranan ba saboda sun camfi wayannan ranaku ne hakan kwawa yana faruwa ne saboda nisantan karantarwa akwai kabila musamman wanda aka camfe su wayin ka aure su zaka talauta su su ne rumada suna daga cikin fulani wayin ka aure an ka aure su zaka talauce to duk wannan yana daga cikin akidu na jahiliya wanda musulunci yake faɗa a kai babu wani wanda yake da tasiri da zai jawo amfani ko cutarwa akan wani mutum ba sai dai da hukuncin Allah kuma da kaddarawansa don haka mu yi riko da Allah mu yadda alheri da shari duka na hannunsa amma Allah ya ce abin da ya same ku na musiba abin da kawunan ku ta jawo ne wani bayi da tasiri cikin jawo maka wani musiba ya ku yan uwa lallai ku sani cewa a ya zo a cikin Bukhari da Muslim an rawaito daga Abi Hurairah yadda Allah shi tabbata gare shi yace lalle annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace Allah madaukakin sarki da kansa ya ce dan Adam yana cutar da ni yana zagin zamani ni kuma ni ne zamani ni ne nake juya dare da yini a cikin wata ruwaya yace kada ku zagi zamani domin Allah shi ne zamani abin da yake gudana a zamani na alheri ko shari wannan da nufin Allah ne da kuma kaddarawansa shi alheri falala ne daga wurin Allah shi kuma shari saboda sababin zunubanku aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول